الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya mai albarka insha Allah wato safiyar asabar 27 ko ko da takwas ya watan shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1400 wato 28 ga watan shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ta na 1433 wanda ya daidai da sha biyar ne na sha biyar ga watan tara a shekara ta 2012 kuma ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان makon da ya gabata mun karanta abinda malam ya bayyana mana na daga abinda wasu daga cikin mutane akan samu su kudurci a zuciyarsu sabanin abinda suke faɗi da baki ko kuma wato ya zama su faɗi cewa za su iya ko kuma wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kai an aiko shi hakika manzo ne amma kuma an aiko shi ne zuwa ga larabawa kamar yadda wasu daga cikin ahalul kitabi suke faɗi ko kuma su rika cewa an aiko shi ne zuwa ga gama garin mutane amma kuma Allah yana da wasu waliyai na musamman waɗanda su ba sa ƙarƙashin umarnin wannan manzan saboda wata alaƙa da suke da ita tsakaninsu da ubangiji to su ba sa buƙatar saƙon manzan allah sallallahu alaihi wasallama su waliyai ne duk da cewa musulmi ne to amma waliyai ne suna da hanyar da suke samun nasu ilimin daban ba ta hanyar manzan allah ba sallallahu alaihi wasallama ko kuma suna da wata hanya daban zuwa ga allah ba ta hanyar annabin ba suka kawo misalin khadir khadir ake faɗi da larabci ba khidir ba al-khadir tare da annabi musa alaihi salatu wasalam suna ganin ga annabi musa annabi ne a zamaninsa amma kuma ga wani bawan allah ya san abin da annabi musa bai sani ba kamar da suke faɗi ina jin mun magana a makon jiya sosai ko da bayanin su cewa ai shi khadir ba annabi ba ne suna cewa waliyi ne waliyi kuma gashi ya samu hanya da ya samu wani ilimi ga annabin allah annabi musa bai sani ba ashe kenan sai suka yi kiyasi zai yiwu a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma a sami wani mutumi mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da awar shi waliyi ne kuma zai iya zuwa da wani abu ko zai iya samun wata hanya ya samu wani ilimi wanda annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi ba wala Allah ma ya ce bai san shi ba to anan ne muka tsaya makon da ya gabata ko inda yake cewa a wa ammal haqa'iqul ko kuma yace mu koma daga baya yace au annahum ya'khuduna 'anillahi kullama yahtajuna ilayhi wa yantafi'una bihi min ghairi wasitatin suna daukar abin da suke dauka suna karbo labarai suna karbo shari'ar su ne 'anillahi su daga Allah suke karbowa suna karbar kullama yahtajuna ilayhi duk abin da suke bukata to daga Allah suke karbowa mubasharatan wato direct wayantafi'una bihi kuma suna amfanuwa da abin da suka karbo daga Allah din min ghairi wasitatin ba tare da wani ya shiga tsakanin su da Allah din ba au ko kuma a nan malam Salih bin Abdulaziz Ali Sheikh a ƙasa yana cewa waɗannan maganganun da zamu ji dukkanin su kowanne kaunin wata firka ce ma'ana kowane ɗaya da kaji ya ce au kaza au kaza to akwai wasu mutane da suka faɗi haka ɗin hakikatan ba wai zance ne yake kawa daga kansa cewa kila a samu wasu sun yi kaza kila a samu ba zancen kila bane ibnu timiya yana maganar abinda hakikatan aka samu a bayan ƙasan nan musamman ma a zamanin da shi yake da rai zamani ne da aka sami irin waɗannan al'amura ɗin da yawa wato aka sami waɗanda su karkace daga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yawa kuma kowa da irin kaulin da yake faɗi kasuwarsu tana ci sosai a gun mutane to din da kaji ya ce au din nan kamar nan nan inda yake cewa au annahu mursalun bi shara'i zahira to wannan kaulin na wasu mutane ne akwai wanda suka faɗi haka hakikatan haka nan duk wanda ya faɗa na baya din an samu wanda suka faɗi yace au annahu mursalun bi shara'i zahirati ko kuma ya zama suna cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne da shari'o'i na zahiri maganganun da ya zo da shi ilimi ne na zahiri wa hum muwafiquna lahu fiha su sun dace da shi sun yarda da shi akan wannan abubuwan zahiri din wa ammal haqa'iqul batiniyya amma abin da ke haƙiƙani can a ɓoye a ƙasa abin da suke a ɓoye ba zahiri ba falam yursal biha to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a aiko shi da waɗannan ba au ko kuma lam yakun ya'rifuha bai ma san su ba mana ko dai su ce wato ba a aiko shi da ilimin batini ba ilimin zahiri kawai aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi dai bai san ma wannan ilimin batinin ba amma su sun sani amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba wannan duk kaulin wasu daga cikin su ne sai ce au wasu kuma su ce hum a'rafu biha minhu ya san iya abin da ya sani amma su sun fi shi sani duk akwai waɗanda suka faɗi wannan ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gefen da ya sani na ilimin batini amma su waliyan nan wanda suke fa a zamanin sa suke to su kuma sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin waɗannan abubuwa din duk wannan an samu wanda suka faɗi wannan au wasu kuma ya'rifunaha sun san waɗannan al'amura din misla ma ya'rifuha min ghairi tariqatihi su wasu kuma su ce a'a su sun san yadda shi ma ya sani ma'ana da iliminsa da iliminsu iri ɗaya ne ta ɓangare wannan ilimin batsini ɗin amma kuma nasu sun sani ne ba ta hanyarsa ba ma'ana suna da wata hanyar daban da suka sani yawa to kamar da na ambata mana wancan mako ɗin babban abin da suke kafa dalili da shi kafin mu je kan abin da faɗa kan ahalus suffa babban abin da suke kafa dalili da shi wanda duk cikin qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da zai taimaka musu ga wannan aqidun na cewa za a samu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum yayi da awar ya san abin da annabi bai sani ba ko kuma ya ce annabi ya zo da ilimin zahiri shi yana da ilimin batini ko yana da hanyar da yake samun ilimin sa daga Allah direct ba ruwansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da ba a samu kissar annabi musa da khadir nan ba da an sha wahala matuka wajen dangana wani abu ma daga cikin alkur'ani shi yasa wannan maganar rushe asalin ta cewa ba ta taimaka wannan abun yana da muhimmanci kwarai kamar da muka yi magana wancan makon cewa annabi musa da alkhadir alkhadir kauli na gaske na hakika shine annabi ne abubuwan nan da ya zo da su duk daga Allah ne kamar yadda ya faɗi nassan a cikin alkur'ani wa ma fa'altuhu an amri ban aikata wannan abubuwan da ka gana aikata ba daga umarnin ƙashin kaina kaga kenan daga waye daga Allah subhanahu wa ta'ala in ko daga Allah ne to annabi ne shi Allah ne shi ma ya masa wahayi kuma kamar da muka ji daga hadisin al-bukhari duk dai wanda yake dangane da wannan kissa shi khadir shi kansa ya gaya wa manzan ya gaya wa manzan Allah Musa alaihi salatu wasalam cewa ni ina kan wani ilimi da Allah ne ya bani shi bai baka shi ba kai ma kana kan wani ilimi da Allah ne ya baka shi bai bani ba mun fahimci wannan kaga wannan nassi ne kurkuru akan cewa annabi ne daga Allah don haka ba waliyi bane yawwa na farko kenan abubuwan da ya aikata a cikin kissan nan a cikin alkur'ani da Allah maɗauke ba mu labari ba kissa ce wadda ko kuma ba abubuwa ne da aikata wanda wani mutum haka ordinary wanda ba annabi ba zai iya aikatawa tunda duk yana gashi wani da yake danganawa zuwa ga Allah fakhashina fakhashina kaga wannan lafazi ne da yake cewa sai muka tsoraci muke gudun kada wani abu kaza ya faru musamman dangane da yaran nan da aka shi ana tsoro Allah madauki ce sai muka kashe shi domin kada nan gaba ya girma ya zama kaza da kaza da kaza na fatan kun tuna kaga wannan wali ba shi da ikon yin wannan annabi ne mai yin wannan to waɗannan isoshi da suna da yawa shi yasa yau na so mu karanta daga wani littafi da wani ban Allah ya rubuta akan wasu mas'aloli a sunan littafin al-mahdi kamar da kuke ganin sa duk abin da ya shafi harkar mahadi akan ta kawai aka rubuta wani littafin me ake cewa mahadi me asalin abin kuma ƙungiyoyi daban-daban a tarihi da aka samu da suke masu da'awar mahadiya din nan duk ya kawo su har zuwa zamanin da muke ciki su mahadin sudan da wanda malam ya san wasu abubuwa irin waɗannan musamman dangane da ina jin mahadin sudan ai shine mai harkar na area ku ko yawwa to da tarihin yadda abin ya taso da komai har zuwa kan wannan duk ya rubutu ya rubutu akan wannan shafi 814 duk akan harkar mahadi wannan bawan Allah mutumin misra ne malam Muhammad bin Ismail al-Muqaddam ɗaya daga cikin manyan malaman ahlus sunna na Egypt to akan abin da ya shafi wannan matsalar ya rubutu akan ina ga ko za mu sami dan lokaci mu karanta wani abu daga ciki mahadi ye duk ya kawo su duk ya kawo su yana cewa alfaslul khamis iddi'a'u nuqya al-khadir wa talaqqi anhu da'awar cewa an haɗu da khidir ko al-khadir an kuma karɓi wani ilimi daga gunsa don mafi yawan masu wannan da'awar da suke fita daga shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke faɗi in kai musu magana kai yanzu waye kai har za ka samu wani ilimi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu ba yace ai harka ce da sananniyan abu mu muna da hanya da za mu samu ba ga hadir ba ai waliyi ne ya sami ilimin da annabi Musa bai samu ba don haka mu ma muna samun muna haduwa da shi ne shi yake gaya mana wani abu shi yasa ana suka kirkiro da fikirar cewa alkhadir din nan yana nan da rai har yanzu wannan fikira kuma ka da gaya mana ta samu asali daga aqidar yahudawa da su ma suna da itikadin cewa annabi iliyasu yana nan har yanzu da rai to kuma duk gida mai albarka to annabi iliyasu yana shiga in akwai alheri a ciki inda babu alheri baya shiga da haka mutum kawai sai wayi gari ya ce da safe kuna zaune sai ce da za annabi iliyasu ya zo gidana kuma ya ce kaza ya ce kaza da haka wani har zai ce ya umarce shi ma yayi wani aiki to wannan abun shi aka gangaro mana shi cikin musulunci aka yi amfani da wannan kissa ta khabir sai a ce eh khabir ya shigo gidansu ya ce kaza ko ya yi mafarki sun haɗu da shi ya ce masa kaza ya ce masa kaza ko a tare mutane a yi kaza ko a karanta wani abu to waɗannan abubuwan duk sababinsu a ta hanyar wannan kisa ne kuma ba ta da asali ta ɓangaren cewa ita ta ba da izini a yi wannan shi da abinda malamin yake faɗa yake cewa wa hadhihi da'wa mabniyatun ala za'mi sufiyati wannan da'awa cewa ana haɗuwa da annabi khadir kuma yana ba da wani labari yace an gina ta ne akan riyawar sufaye da suke raya cewa annal khadir alaihi salam hayyu cewa yana nan da ransa domin da an ce ya mutu ai kaga duk wannan zance babu yawwa don haka abubuwan guda biyu ne suka gina abin gaba ɗaya akai cewa na farko ba annabi ba ne cewa waliyi ne domin a samu damar cewa wanda ba annabi ba ma ashe zai iya samun hanya zuwa ga Allah ya magana da Allah ba ruwansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu itikadin cewa annabi khadir din nan mu a yadda muke cewa annabi kamar da ke a zahirin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa kuma bai mutu ba to shine sai yake cewa wa yabdu anna awwala man iftaraha yace farkon mutumin da ya kirkiro wannan ƙaryar gaba ɗayansa cewa annabi khadir yana nan bai mutu ba farkon wanda fito da ita shine Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan at-Tirmidhi al-musamma bil Hakim wanda ake ce ma al-Hakim at-Tirmidhi sunansa Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan at-Tirmidhi ana ga mana wannan shine ya fara fitowa da wannan fikira ta ne a nan muka yi zancen nan makon da ya gabata da wancan makon yawwa magana abin da khatamul auliya'i shi ya fara fito da zancen cewa a cikin mutane a cikin waliyai to akwai khatamul auliyai shi sa sai daga kansa aka samu wannan maganar har kowace dariƙa sai ta ce wa shehinta shine khatamul auliyai bayan sa ba wani wali saboda a rufe kofar kada wani shi ma ya zo ya samu wannan falalar yawa a to farkon mutumin da ya fito da wannan zancen shine wannan mutumi wato Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan at-Tirmidhi ba fa Tirmidhi wannan mai sahih mai sunan Tirmidhi ba yawa domin Tirmidhi ai sunan gari ne yawa shi wancan dan garin ne wannan ma dan garin ne yawa kai har aljahm ibn safwan shi ma turmudi ne ga dan wannan garin ne yace haifu qala fi kitabihi yana da littafi mai suna khatmul Wala- walaya sunansa ma kenan fi siyaqi jawabihi an alamatil awliya'i inda yake bada amsa akan alamomin waliyai sai yake cewa walil khadr walil khadr qissatun ajibatun fi sha'nihim ay al awliya cewa su waliyai suna dangane da kissar khadr to suna da wani abu ko wani sha'ani wato abun ban mamaki wa qad kana ayana sha'nahum fil bad'i wa min waqtil maqadiri wai ya ga da kansa idansa ƙuruƙuru ya ga wani abu na sha'anin waɗannan mutane fil bad'i a farkon lamari wa min waqtil maqadiri da lokacin ƙaddar al'amura fa ahabba an yudrikahum sai ya so ya riske su fa utiya hayata sai aka bashi rayuwa ma'ana wai ya ga abin da annabawa suka gani ko kuma ya ga lokacin da ake rubuta ƙaddara wai shi khadir duk abin da ake rubuta a lauyin mafuz lokacin da ake rubutawa ya gan shi sai ya so ya risku da waɗannan fa'u'utiyar hayata sai aka ba shi rayuwa hatta balaga min sha'anihi annahu yuhsharu ma'a hadhihi al'umma sai ya zama cewa lamarinsa ma ya kai ga tunda yana so wai ya ga yadda al'amuran suka gudana yadda Allah rubuta a lauhul mahfuz shine aka bar shi da rai har zuwa wannan al'ummar tamu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da ke faruwa ce eh dama ya gani a lauhul mahfuz ya san shi lokacin da aka rubuta kun ji kissar asalin wanda ya fito da ita ga abin da ya faɗa yawa shine suke cewa fi zumratihim sai kuma a tashe shi tare da wannan al'umma din hatta ya kuna taba'an li muhammadin sallallahu alaihi wasallam wai har ya zama shi mai bi ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa rajulun min qarni ibrahim al-khalil wannan mutum wai an same shi tun karnin annabi ibrahim al-khalil wa zulqarnain da zamanin zulqarnain wa kana ala muqaddimati muqaddimati jundihi wai yana cikin sahun gaba na rundunar wato zulkarnaini ma'ana jagora ne daga cikin mayakan zulkarnaini shi khadir haifu talaba zulkarnaini ainul haya lokacin da zulkarnaini wai nemi a bashi a bashi ainul haya wato wai ruwa ne sunan su ma'ul hayati ma'ul hayati idan ka sha to shikenan zaka dade ba zaka mutu ba to shine fafatatu sai wannan ruwan ya kubce ba a bashi ba wa asaba hal khadir sai khadir ya samu din karnani bai samu ba amma khadir ya samu sai ya sha shikenan sai zama zai dade bai mutu ba ina fata mun wannan muna fahimtar tatsuniyar ewa yace fi qissatin tawilatin aw wata qissa mai tsawo yace wa hadhihi ayatuhum wa alamatuhum duk wannan zancen shi turmudin ne yace wannan ita ce alamomin su فأوضح علاماتهم ما ينطقون به من العلم من أصوله yace babbar alamar su waliyai yana zancen waliyai ne fa alamomin waliyai shine duk wanda ka ji yana magana yana furuci da wani ilimi wanda ilimin asalinsa an samo shi ne daga wannan wato wa al-khadir yawwa qala lahu qa'ilu sai wani yace da shi wa ma zaka al-ilmu wa me wannan ilimin qala ilmul bad'i ilimin farkon halitta wa ilmul mithaqi da kuma ilimin abin da Allah ya karba na alkawari akan bayi wa ilmul maqadir da kuma ilimin kaddara duk abin da Allah ya kaddara ya rubuta a lauhul mahfuz to duk yana nan a ciki wa ilmul hurufi da kuma ilimin haruffa dan wani abu ya shigo da yace ilimin haruffa ne wani ilimi wani harafi kuke fahimta akwai wani ilimi na musamman da suke ce ma huruful jummali ya Allah wasu cikin sun taba ji a addinin yahudawa ko a al'adar yahudawa duka dai tare da addini ba su da lissafi irin wannan da muke da shi daya biyu uku hudu da haruffan ko kuma figas ai muna da figas a hausa akwai a turanci ma akwai ko ana rubuta 1 haka tsaye 2 haka 3 da sauransu haka nan a larabci akwai wahid ithnan thalatha arba har zuwa karshe to a yahudu ba su da wannan rubutattun figa guda ɗaya amma suna amfani da haruffansu na lugal ibriya yaren ibriya suna da alif suna da ba suna da ta suna da sa kamar yadda yake akwai a larabci harufin su ma 28 ne kamar da larabci 28 suna kusa da juna sosai to waɗannan haruffan su suke amfani da su sai a ɗau alifin sai a ce shine ɗaya ba'un shi ma da adadinsa wannan ma da adadinsa har zuwa ƙarshe mun fahimci wannan sai ga akwai mimin kamar hamsin ko dubu to da haka suke hatta rubutun harufansu ko littafansu ka buɗa za ga ba za ka ga ɗaya biyu uku ba sai dai ga waɗannan harufa ɗin su ake amfani da su a yi lissafin ɗaya biyu uku har zuwa ƙarshe to wannan shine huruful jimmali duk wanda ya samu wannan ilimin daga gunsu ya samu to suna amfani da shi wajen hangen wasu al'amura zan ba misali ɗaya abun addinin yahudawa suna cewa annabi ibrahim a sunansa da abram sannan daga baya allah ya kara masa ha'u sai zama ibrahim da abram ne sai aka sa ha'u kuma aka sa ya'u alifin ya koma ya'u to wannan adadin sunayen nasa idan ka ɗauki da alifin da ba'un da ra'un da alifin ko sai kuma ha'un da ya'un da mimu in ka haɗa su za su baka in ka fidda harafi abin nan ba harafin nake son ce ba figures nake son faɗa da hausa wato lissafin kowanne harafi daga cikin waɗannan harufa na sunan annabi ibrahim za su tayar maka adadin ƙasusuwan jikin ɗan adam baki ɗaya sun ce daga haka daga sunan annabi ibrahim aka samu wannan adadin to irin wannan lissafin yana nan da yawa a ciki to wannan shi yake nufi da ilmul hurufi da shi waɗannan mutane da suna amfani sai a ce za a lissafo adadin shekaru kaza annabi yayi a duniya to wannan yana nuna asalin kaza da kaza da kaza da dai wato lissafe lissafe waɗanda wani lokaci ma yi zancen su insha Allah sai sai fa hadhihi usulul hikmati waɗannan abubuwa da kuka ji da ilmul bad'i da ilmul mithaqi da ilmul maqadiri da ilmul hurufi ilmi guda hudu kenan ko yace wannan sune asalin hikima wa hiya al-hikmatu al-ulya ita ce hikima mafi daukaka wa inna ma yadhharu hadha al-ilmi wa inna ma yadhharu hadha al-ilmu an kubara'il awliya'i waɗannan ilmomi yana suna bayyana ne kawai daga bakin manya-manyan waliyai shugabannin waliyai wa yaqbaluhu anhum man lahu hazzun min alwalayati duk kuma mutumin da yake da rabo a wilaya a walittaka to daga gurin su zai karbi wannan kun ga wannan ilimi daga da aka same shi daga khabir zuwa sauran waliyai zuwa sauran waliyai babu zancen manzon Allah sallallahu alaihi a ciki mun fahimci abu to wannan mutumin shine farkon wanda ya kirkiro kuma ga maganarsa da akanta ya gina wannan ilimin cewa annabi khadir da yana kallon wai Allah ne bashi dama ya ga yadda aka yi abubuwan kaddara aka rubuta su don haka sai ya so ya ga yadda aka tabbaka su a aikace shine ya sha ruwan alhaya kuma ya zauna haka har zuwa tashin duniya yana nan yana ganin me yake gudana duk abin da Allah ya ce zai yi din nan to a idansa za a ga yayi don haka duk mai son ilimi daga cikin waliyai sai zagaye ya same shi sai ba shi wani ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai san shi ba ina fatan mun fahimci abu yawa to da wannan abun aka fito aka kirkiro waɗannan tatsuniyoyin duk da aka kafa waɗannan harkoki da sufanci a kansu Allah maɗauki ya kyauta sai shi wa za'amal hakimu turmizi amma duk da yake wannan ba zai ishe mu lokacin ba zai isa har mu karanta duk waɗannan ba ga hulasar yadda sufaye suke ɗaukar kissar kabir ɗin nan malamin ya ambace ta hulasar abubuwa guda shida ne in ce kulasa ana nufin a takaice a dunkule me za ka ce me aka samu dangane da wannan aƙidar ta annabi khidir ana haɗuwa da shi yana ba da wani ilimi na farko sun gina wannan abu ne akan na farko shine annahu hayyun ila abadid dahr cewa yana da rai zai ci gaba da rai har zuwa ƙarshen wato zamani ma'ana abadal abidin yana nan da ransa thaniyan abu na biyu annahu sahibu shari'atin cewa yana da wata shari'a ta daban wannan akan haka aka gina wannan kissar ban sani ba ko kuna fahimtar abin kamar yadda so a fahimce shi dan idan aka ce ya zo da shari'a ne irin ta annabi musa kamar yadda muka fahimta wani ilimi ne kawai wani gefen ko sababin wannan abin da ya faru ne Allah bai gaya annabi Musa ba amma abin da ya zo da shi zahirinsa da kuma ƙarshen lamarin duk addinin annabi Musa da shari'ar da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo da ita babu bambanci to su abin sufaye wannan abin ba zai cika yadda suke so ba sai ka yadda na farko khadir din nan yana da rai har abada baya mutuwa na biyu shari'arsa daban shari'ar annabi Musa daban kaga wannan ita za ta bada dama idan wani waliyi ko mai da aure walittaka shi ma yana wani abu zai ce ai shari'ar ku daban tamu daban mun fahimci wannan yawwa sai ya ce wa ilmun batini sannan yana da ilimi na batini yakhtalifu an ulumi shari'ati zahira wanda ya saba ma ilmomin shari'an nan da muke gani sallah da azumi da zakka da aikin haji a zauna lafiya da mutane mutum ya zauna da iyalinsa ya kyautata ma iyaye da menene kar a saba wa Allah ba zina ba shan giya a da'a ga Allah madaukaki ga bauta nan a kusanci ubangiji karanta alqur'ani zikiri salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk ayyuka ne zahiri yawa to shi khadir yana da wata shari'ar daban wadda ta saba wannan yana da ilimi na batini daban da wannan abin da muke da shi biyu kenan ko thalithan abu na uku annahu waliyun wa laysa bi nabiyyin cewa shi waliyi ne ba annabi bane yawwa sannan abu na hudu yawa rabi'an abu na hudu anna ilmahu cewa iliminsa da yake da shi ilimi ne ladunni ga daga nan aka samu dama wannan ilimi a ware shi a ce ilimi ilimin abin nan ilimin ladunni yawwa saboda mai saboda Allah ya amfani da lafazin a cikin alkur'ani atinahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman min ladunna to daga nan ne suka samu wannan sai suke cewa mawhubun lahu min Allah wannan ilmin ladunni din Allah ne ya bashi shi bi ghairi wahyin anbiya'i ba ta hanyar wahayin annabawa ba alaihimus salam wa anna hadhihi uluma kuma waɗannan ilmomi da suke ta zuwa masa tunazzalu ila jami'il awliya'i ana saukar da su har yanzu zuwa ga dukkan annabawa waliyai fi kulli waqtin a kowanne zamani har zuwa tashin alkiyama qabla bi'ithati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun kafin wato aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waliyai kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to suna samun wannan ilmomin ta hanyar kadir wa ba'da bi'fatihi haka nan bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma abin bai tsaya ba wa anna hatin da mun san annabi khadir wani zamani tun zamanin annabi musa tun da tun zamanin annabi musa ne kaga ashe yana nan kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan lokacin daga zamanin annabi musa har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waliyan ilimin su ta hanyar khadir din suke samu sannan kuma bayan zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din ma yazo da annabcinsa da manzancinsa ya ilmantar da mutane ilimin zahiri ya kare ya rasu ya koma ga Allah sahabbai suka yi amfani da shi to duk inda aka samu wali to shi kuma yana da hanya zuwa ga kadar da yake samu nasa ilimin ba ta hanyar manzan Allah ba kenan sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan yawwa wa anna hadhihi al-uluma akbaru wa a'zamu min al-ulumi allati ma al-anbiya'i kuma waɗannan ilmomi sun fi girma da daraja fiye da ilmomin da suke gun annabawa duk wani annabi iliminsa bai kai ilimin da khadir ya wa waliyai ba tun kafin annabi sallallahu alaihi da bayan manzo Allah sallallahu bal la tudaniha suka ce kai waɗannan ilmomin na annabawa ma ba su kusa ba kwata-kwata da ilimin da aka bai wa khadir domin ai idan mutum ya ga yadda da wancan zancen na annabi musa kun ai yayi ta mamakin abubuwan da annabi khadir ne ko tun da ko yayi mamaki ashe ilimin babba ne aka bashi shi kuma ba a biyo annabi musa ba dan haka karku mamakin sauran wani yayi ma suna da ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba ina fata mun fahimci wannan shi yasa suka ce balla tudaniha ilmu ilimin annabawa bai mai kusa da ilimin waliyai ba wala tudahiha bai mai kama da shi ba ilmomi ne wancan daban wannan ma daban wala tudahiha ulumul anbiya'i wato an ilimin annabawa bai yi kusa da wannan ba yace wa kama annal khadir kamar yadda cewa shi annabi khadir wa huwa waliyun faqat fi za'mihim abunsu kuma dama waliyi ne kawai ba annabi ba kana a'lama min musa kamar yadda yake annabi khadir ya fi annabi musa ilimi فكذلك الأولياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم cewa kamar yadda annabi khadir ya fi annabi musa ilimi to haka nan waliyai a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimi li'anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam domin ku shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam alimun bi shari'ati adh-dhahirati faqat shi ya san ilimin zahiri ne shari'ar zahiri kawai ya sani wal waliyu shi ko waliyu wa shi ko waliyi duk wanda yake waliyi ne alimun bil haqiqati sufiyyati shi ya san haqiqa ta sufanci wa ulama'ul haqiqati a'lamu min ulama'ish shari'ati su ko malaman haqiqa sun fi malaman shari'a yawwa in dai mutum ya kama ilimin qur'ani tafsiri hadithai to malaman waliyai da ba ruwansu da wannan ilimin sun fi waɗannan ilmomin sun fi sanin ko iliminsu na batini ya fi waɗannan ilmomin daraja da yawa wannan abu duk a ƙarƙashin na hudu kenan abu na biyar annal khadira yaltaqi bil awliya'i cewa shi khadir din nan yana haɗuwa da waliyai wa yu'allimuhum min hadhihi al haqa'iq kuma daga waɗannan ilimin batsinin na haƙiƙoƙi wato haƙiƙa ta ɓoye daga nan yake tsakurowa yake babba su yake kakkasa musu wa ya akhudhu lahum al-uhud as-sufiyya kuma abun su yake alƙawarin yake ɗaukar alƙawarin sufanci ma'ana to ka farike wannan karka yadda abu ka sibice karka bar shehi wani har mutuwar ka kana ƙarƙashin shugabancin sa kaza da kaza abu na shida annal haqa'iqa تختلف عن الشريعة المحمدية cewa waɗannan ilimin hakika ɗin ya saba wa shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falikulli waliyin tariqatuhu almustaqilla da haka shi yasa zaka kowanne wali yana da tariqarsa wadda take mai cin gashin wato gashin kanta tana nan a zaune da kashin kanta ba ruwanta da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kashfuhu alkhas yana da kashfinsa akwai abin da suke shi makashafi Allah yi wa mutum kashafi kashafi shine a yaye maka wani abu ka gan shi ma'ana a dan bude wa mutum wani ilimin gaibi zaka ji suna yawan amfani amfani da wannan kalmar ko cewa Allah ne ya dan buɗa masa shi ma to ana dai sa waɗannan al'amuran ne kuma ka ji su cewa sai a je ana tsoron amma a ce manzon Allah bai sallallahu alaihi wasallam bai san wannan ba ko suna faɗa a rubuce akwai alittafai amma a baki duk suna tsoron su faɗi wannan cewa sun fi annabi ilimi ba mai iya faɗin wannan amma a rubuce a littafansu duk suna nan yana nan in ka duba ka karanta za ka gani yace wa ilmuhu alladunni allazi qad yakhtalifu ma alwahyi almuhammadi da kuma ilminsa na alilmin ladunni wanda yake ya saba da wahayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wani malami da ya rubutu akan wannan malamin abdurrahman abdul khaliq ne yana da littafi alfikir sufi fi dawil kitabi wa sunna wannan malamin sai ɗauko magana sai yana cewa bi ikhtisar laqad tahawwala al-khadir ila qissatin khurafiyyatin kabiratin ashbaha bi qissatin ma yusabbi qissati ma yusammunahu bi superman malam wannan malamin yake cewa khadir ya juye ya zama wata kissa ta tatsuniya mai girma ta yi kama da kissan nan da ake ta gaya wa yara ana fina-finai na superman ko komai zai iya yi yawwa ba abin duk tsawon gini zai za ga ya kama shi kawai ya hau yayi abin da yake so komai haka kuma yara duk suna yarda da wannan abu ko ba haka bane ya shiga rami ya dauko mota ya faɗi karga da irin hatsarin da ake a katun in kana ganin katun din yara komai kuma sai a tashi ko an mutu sai a tashi abubuwan da a dan adamce zai wahala ya yiwu to a gurin waɗannan mutane zai yiwu sai sai allazi ya tsiru fi kulli makani wanda yake yin yake tashi ko ina ya je ya ga dama ya je wa yaltaqi bil asdiqai ya hadu da abokansa wa khillani abokan zama fi kulli buldani a kowanne gari wa yashra'u wa yushar'u lin nasi ma sha'a min ibadatin wa qurban ya kuma shar'anta wa mutane abin da ya ga dama ba ruwansa da ya ce ku duba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce abu kaza to ku dauko ku rika aiki da shi a'a sai ya zo da wani abu sai ce a wannan ai ku bar shi na zahiri ne wannan ku bar wa tarkacen jahilai waɗanda ba sa karatu ba su san abin da muka sani ba wannan shari'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta su ce mu kuwa waliyai namu tsarin daban sai ga musu wasu abubuwan da suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu ibadoji wa yulqinu azkar sai kawo musu zikiri irin wanda shi ya so su yi ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa yunshi'u at-turuq as-sufiyya ya kirkiro musu wato tariqa tariqa daban-daban na sufaye ce wannan ta shehi wane ce wannan ta shehi wane wannan ma ta shehi wane wa yu'ammidu al-awliya wal aqtab kuma yana ta'amidi an ce ta'amidi shine kamar baptisma ma'ana amma nan abinda ake nufi shi zai tsara musu ya kafa musu shugaba ya ce wane shine shugabanku an nada shi kamar ka ce ya nada yana nada musu waliye wai walli man yasha'u ke zabar waliyan da yaso wa yu'zilu man yasha kuma ya cire wanda yaso وما عليك إذا أردت لقاء الخضر إلا أن تذكر مجموعة من الأذكار سيدا ما أن كان سوك حديد الخضر كما باك دون أبو إله كفت وسو ذكروني فيأتيك الخضر في الحال أقول ذكرين بذا سباك كان فتا سي خضر يزومك كما سي باك إلمومي ويشرك بما تشاء من البشارات ويبشرك بما تشاء من البشارات كما يباك بشارة da ya ga dama duk abin da kake so ya maka bishara da ita ce kai zaka shiga aljanna da kai da mabiyanka za ka ɗauke su kawai su bi ka to kawai sharaɗin suka bi ka to za su kasa su a aljanna ko a aljihu ko a ina ne ko mai ne wa ya ji'aluka waliyan min al-awliya kuma ya sanya ka ka zama waliyi daga cikin waliyai wa yutika uluman ladunniyatan kuma zai baka shi ma ilimin ladunni lam ya'lam ar-rusulu anfusuhum wanda manzanni ma ba su san wannan ilmomin ba wala khatarat lahum ala balin kai ba su ma taba tunanin wannan ilimin ba babu annabin da ya taba tunanin irin ilimin da zai baka to waɗannan bari mu ji wasu daga cikin maganganun wasu waɗanda suke faɗar daga cikin malaman sufaye da suke magana akan wannan harkar haɗuwa da shi alkhadir ahmad bin idris shadhali yana cewa ijtama'atu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ijtima'an suriyan mun haɗu na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa haɗuwa ta sura wa ma'ahu alkhadir tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai annabi khadir suna tare fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam khadir an an yulaqqina min azkar at-tariqati shadiliyya wannan fa shugaban tariqa shadiliyya shi ke fadin wannan shine wancan ahmad bin idris shadili yawa a misira tana nan da yawa shi ne sai ke cewa wai ya haɗu da annabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga khadir sai ya haɗu da su haɗuwa ta sura wancan haɗuwa ta sura ma'ana zahira ko sai ce da suka haɗu sai annabi ya ba wa khidr la umarni kaga nan duk dabara ce a nuna cewa akwai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abu ko yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa al-khidr mai umarni cewa ya koya mini zikiri na dariƙar shabiliya falaqanani iyaha bi hadratihi sai mini talqinin ya koya min a lokacin yana cewa kace kaza in ce kaza kace kaza in ce kaza haka ya koya min a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yastaqridu qa'ilan yace gaba yana cewa thumma qala sallallahu alaihi wasallam lil khadir sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa khadir ya khadiru laqinhu ma kana jami'an lisa'il al-adhkari was salawati wal istighfari laqana masa koya masa zikirin nan da ya haɗe dukkan zikirori baki ɗaya wanda in ka faɗe shi ka huta ba sai ka faɗi waɗancan ba ya haɗa kuma dukkan salatai yan ba salloli ba na Allahu akbar da sallama a yana nufin salati kamar salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani salati mai daraja to ba shi madarar asalin yawa wani istighfari duk wani istighfari shi ma mai daraja shi ma ba shi na asalin ba shi abin nan wato madararsa kaga ya zama kenan sai ya dauki wancan din sai ya kyale wanne wanda muka sani muka samu a littafai da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga dabarar kenan kuma sai a nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba da wannan umarni domin jama'a su karba shi sa aka kawo manzo Allah cikin labari ibnu arabi shi kuma yana cewa i'lam ayyadaka Allah ai mun san ibnu arabi muna ji da ana faɗar sa ko shine wanda ya yada ba wai ya fito da a hannunsa wannan fikira ta cewa komai zai iya zama Allah din nan a hannunsa wannan abun ya yadu littafansa suna nan har zan iya cewa har zuwa yanzu dai masu damuwa da abin suna karanta littafansa ina da littafai kamar alfutuhatul makkiya da kuma fususul hikam a nan labirarin garin nan na fara ganinsa a rayuwata wani lokaci tun 1988 zuwa 89 akwai shi a nan alfutuhatul makkiya ɗirike ne haka zai yi kamar yadda na nuna hanakan nan kamar wannan littafin nan yayi kamar ukunsa to duk irin wannan zancen ne a ciki akwai fususul hikam kuma shi kuma mujalladi ɗaya ne haka ƙarami har turawa sun ɗauke shi sun yi aiki a kansa sun fassara shi sun fidda wata ɗariƙa ma da take goyon bayan wannan tunanin suna goya masa baya kuma sun yi rubuce-rubuce da za su yada irin wannan tunani a tsakanin musulmi ganin cewa zai musu amfani wajen nesanta musulmi daga fahimtar musulunci na hakika to wannan da ya kyale shi yana cewa shi wannan mutumi yawa a cikin fususul hikam ɗin ne wata rana al-imamu zahabi a cikin tarjamarsa da ya a cikin siyarwa alamin nubala'i sai ya ɗauko wasu daga cikin maganganunsa shine sai zahabi yake cewa in dai har wani zai zo ya ce wannan maganar ba kafirci ba ce sai ce to duk duniya ba kafirci in ji zahabi wani kuji daga cikin irin maganganun ibn arabi shi yana cewa wai annabawa da suka zo hajjar ruwa sai ina ji na taɓa ku wannan labarin ko ma'ana innal anbiya a hajjar ruwa sai wai annabawa sun tsuke abin da yake mai faɗi ne abu ne mai faɗi allah ya yalwata shi haka kawai annabawa suka zo suka takura mutane suka hana su ma'ana duk abin da mutum ya ga dama zai iya bautawa domin wannan abin ma allah ne annabawa kawai su suka zo suka takura mutane suka ce wai a koma abu ɗaya kawai za a bautawa wannan magana ibn arabi ce har yake cewa lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya tafi ganawa da ubangijinsa ba ya bar annabi haruna ya kula da banu isra'ila ba yawa da ya dawo sai ya same su samiri ya kirke ya kera musu dan maraki kuma suna bauta masa wannan zahirin qur'ani mun san wannan kisa ko da ya zo har ya kama gemun annabi haruna yana jijjigawa me yasa kai kaza kai kaza me yasa ka bar su suka bauta wa dan maraki shi ibnu arabi a tafsirinsa cewa wai sukan da annabi musa yake wa annabi haruna yana zarginsa ne me yasa sun samu wani abun bauta suna bauta za ka zo ka hana su ai duk abin ɗaya ne kuga shi ta shi tawilin yadda ya biyo abin kenan sabanin yadda Allah madauki ba mu labari a cikin alkur'ani dan me mutane sun samu wani gatan daban suna bautawa Allah ta mazharin wani abu dan maraki zaka zo ka ce musu ba daidai suke ba wannan duk shi ibn arabi yana cikin maganganunsa to shine har ibn wannan malam zahabi ke cewa in dai a littafin nan babu kafirci to duk duniya ko babu kafirci to Allah ya kyauta to ga abin da yake cewa yake cewa ilam ayyadaka Allah Allah ya karfafe ka ka sani ayyuhal waliyul hamimu ya kai masoyi abin da mai makusanci sosai anna hadha watad huwa khadiru sahibu musa wannan wata dindin akwai abin da suke ce ma waliyai turaku da aka gina duniya da su ana ce musu autadu akwai atqabu akwai kuma abdalu za mu zo mai zancen su saboda ilimin jami'a kawo su a cikin littafin insha Allah mun zo sai mu ji kowanne mai ma'anarsa yawwa ce wannan wata din shine khadir sahibu musa alaihi salatu wassalam atala Allahu umrahu ila al'an Allah ya tsawaita rayuwarsa har zuwa yanzu wa qad ra'ayna marra'ahu mu mun ga wanda ya gan shi kaga shi ma mai gan shi muke ko wattufiqa lana fi sha'nihi amrun ajibu da wani lamari ya faru Allah ya sa mun dace da wani lamari a sha'anin khadir din nan wani lamari abin mamaki wa zalika yace abin da ya faru ku shine anna shaykhana cewa malamin mu abul abbas al-uraybi malamin mu ya faɗi sunan malamin shine abul abbas al-uraibi rahimahullah ta'ala jarat baini wa bainahu mas'alatun fi haqqi shakhsin wata mas'ala ta faru tsakanina da shi a haƙƙin wani mutumi kana qad bashara bi zuhurihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara cewa zai bayyana wannan da duk kisa shi yake faɗa shi ya san wa yake nufi fa qala li sayyisi huwa fulan ibnu fulan sai mutumin yace wane dan wane shine wannan mutumin da annabi yayi bisharar zai zo wasamma li shakhsan a'rifuhu bismihi sai faɗa min sunan wani mutumi da ni na san shi da sunansa wa ma ra'aituhu amma ban gan shi ba walakin ra'aitu ibnu ammatihi amma na ga dan gaggwansa shi din ban gan shi ba farubbama tawaqqaftu minhu na la'alla na tsaya daidai kusa da shi ko makamancin wannan walam akhudh bil qabuli amma ban karba ba ban karba abin da yazo da shi ba a'ani qawl ash-shaykh al-uraymi fihi ma'ana la'alla na yi tawaqqufi shi ne ma'anar tawaqqaftu minhu na yi tawaqqufi ban karbi zancen na wannan malamin akan cewa wannan nan shi ne wanda annabi ya mana bushara da shi ba yawa ban karba ba amma na yi tawaqqufi in kai tawaqqufi a mas'ala shine ka shi ka ce baka da ra'ayi ban ce ko ban zartar da wannan ne ko wannan ba yawa shine sai ani qaulan shaykh al-uraini fihi dan me ban karba ba ce li kauni ala basiratin fi amrihi domin kuwa wannan mutumin aini na san shi ma'ana a takaice abin da ke faɗa mana shine sabani suka samu da shi da wani mutumi akan cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bishara cewa akwai wani mutumi zai zo mutumin nan sai wannan abokin tattaunawar nasa shi ibn arabi yake cewa ai mutumin nan shine wani dan wani sai ya faɗi sunan wani mutum wanda shi ibn arabin ya san shi to amma kuma shi bai da wannan ra'ayin ba mun gane saboda yace shi ya san wannan mutumin da aka faɗa din mai wannan sunan ya san haƙiƙanin lamarinsa mun gane wannan ma'ana yana cikin shi ala basiratin fi amrihi wala shakka anna shaykha raja'a sahmuhu alaihi lalle shi wannan shekh wannan malamin kenan abul abbas al-uraibi din wa kibiyarsa ta dawo kansa fata azzafi batinihi ma'ana wannan magana da ya faɗa bai yi daidai ba har ya zama cewa sakamakon ta sai da ya samu wani ciwon ciki walam ash'ur bi zalika ni dai ban ji komai a wannan ba fa inni kuntu fi badiyati tariqi domin ina can a wajen gari fansaraftu anhu ila manzili sai na bar shi sai na dawo gida fanimtu fi tariqi sai bacci ya kama ni a hanya ne bacci fa yaqiyani shakhsun la a'rifuhu to nan za a shigo bancan ne bacci sai wani mutumi ya zo mini na haɗu da shi wanda ni ban san shi ba fa sallama alayya sai mun sallama ibtida'a salamu muhibbul mushfiqin ya fara ibtida'an kai tun farko ba ni na fare masa ba shi fare min sallama sallama irin ta mai so mutum da yake son ka kuma yake tausayin ka wa qala li sai sai da shi ya muhammad kai muhammadu domin shi ibnu arabi sunansa kenan yawa saddiq shaykh abul abbas ka gaskata shaykh abul abbas dangane da wannan mutumin da ya gaya maka cewa shine wanda zai zo din kuma gane mun gane kissar yawa sai ce fi ma zakarahu laka an fulani cikin abin da ya gaya maka dangane da wani وسمى لنا الشخص الذي ذكره أبو الأباس العريبي يجا من شي ما فدي sunan mutumin nan da shi wancan Sheikh Abdul Abbas al-Urabi ya ga mun cewa shine wanda ake bishara da shi fa qultu sai nace na'am nace to wa alimtu ma arada sai na fahimci abin da yake so wa raja'tu min hini ila shaykhi sai na dawo a lokacin an ce min hini take abu lokacin sai na dawo zuwa gun wannan shehi li u'arrifahu don in bashi labari kaji kaji fa bayan na rabu da kai ka faɗa min mutumin nan na ki yadda na tafi na kwanta ne bacci a hanya wani mutumin ya zo ya ga min cewa in gaskata ka lalle wannan abin da ka faɗa haka yake muna ganewa yawwa fa inda ma dakhaltu alaihi yayin da na shiga gare shi Sheikh Abdul Abbas qala li sai yace ya aba abdullahi ahtaju ma'aka idza dhakartu laka mas'alatan yaqifu khatiruka an qabuliha ila al-khadr yata'arradu ilayka to sai sai ya abu abdullahi ina buƙatar tare da kai idan zakartu laka mas'alatan in na gaya maka wata mas'ala wanda ya ƙifu khatiruka an qabuliha wanda zuciyarka ta tsaya bata karba ba take taraddudi to tahtaju ila al-khadir kana buƙatar khadir ya ta'arradu laka ya zo maka kana buƙatar a baka damar khadir ya zo ma ya ƙulu maka ya zo ya ce maka saddiq ma tambayar sai yake kai kana buƙatar yanzu ni in na gaya maka abu har sai ka je wani wuri khadir ya zo maka ya baka labari sannan ka gaskata ne ka je yana ba shi labarin cewa me wanda ka haɗu da shi din nan waye khadir yawwa nan shine asalin zancen yawwa shine saddiq fulanan fi ma zakarahu laka sannan ka je ka gaskata wani cikin abin da ya baka labari wa min aina yattafiqu laka hadha fi kulli mas'alatin tasma'uha minni fatatawaqqaf idan ba wannan karin ba wanne karin za ka sake samu a ce koyaushe na gaya maka matsala kuma sai ka je ka sake yin bacci ka yi mafarki an sake gaya ma ma'ana kamar yana gaya masa daga yau kar in sake gaya maka magana ka ce za ka je ka bincike ko kai kokonto a kanta fa qultu sai ya ce inna baba taubati maftuhu ai kofar tuba a buɗe take ma'ana na tuba eh yau akan wannan saban da yi fa qala sai yake cewa wa qabulu taubati waqi'u shikenan karɓar tuba ma ya auku fa'alimtu anna zalika rajul kana al-khadir sai tun daga nan nasan cewa ashe wannan mutumi khadir ne muka haɗu da shi a bacci ya gaya min wannan zance ya gaskata min zancen malami na abul abbas al-uraibi wala shakka an nistafhamtu shaykh anhu a huwa huwa ba makawa ba kokonto sai da na tambayi malami na din nace a yanzu wannan dama shine khadir qala na'am huwa al-khadir wannan shine karshen kisa kaga dai an kirkiro wani abu dai an nuna shi ma ibnu arabin yanzu ya hadu da khadir don haka duk abin da kuke karanta a littafansa kenan kar ku karyata shi ma daga khadir ya samu shi to wannan abin da yasa ya zama cewa wajibi a gaya wa mutane wannan da mutum yana karanta littafan sufaye zai mamaki irin abin da suke faɗa to kowanne an gina shi ne akan wannan ko kuma a yi maka istilali bil imkan kamar da gaya mana wancan makon istilali bil imkan shi Allah ba shi da iko ne ya kaza ai ka san suna yawan wannan abin ne idan ka ce abu kaza dan me za a yi abu kaza sai sai maka to Allah ba shi da iko ya kaza din ne wannan yana shi ake ce ma al-istidlalu bil imkani mutum ya kafa hujja da cewa ai abu zai yiwu shine har wani malami na musu raddi yake cewa ya za a kafa hujja da imkani kafa hujja da imkani akwai sukan shari'a a ciki yanzu misali mutum zai iya zuwa ya ce maka ka ce a qur'ani giya haram ne ma'ana Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin alqur'ani giya haram ce nassin qur'ani ko ba haka ba yawwa sai wani ya ce maka to ai Allah yana da iko ya halatta ta Allah yana da iko ya halatta ta ko ba shi da iko yana da iko yau duk abin da Allah ya so zai iya halattawa to amma ya halatta yauwa to idan mutum ya zo ya sha giya ya halatta kenan mutum ya zo ya sha giya in aka tambaye shi me yasa ka sha giya sai ce Allah yana da iko ya halatta don haka ashe kenan zancen da ake yi ba magana ce ta mai Allah zai iya ba a'a mai Allah ya yi hakikatan shi muke so mai Allah ya ce a yi wannan shi ne shari'a amma ka zo ka ce ai Allah na da iko akan komai to duk da yana da iko akan komai din ya yi ko bai yi ba yana da iko ya sa wane ya zama annabi yana da iko ya sa ya sa wane ya zama wali to ya yi ko ku bai yi ba dalilin da muke nema shine ya ce eh ya yi kaza in bai ce ya yi ba to duk wanda ya ce an yi kaza ƙarya yake na fatan fahimci abu nan yawwa da haka musulunci ya jama'a addini ne mai sauki kuma baya ruwansa da wannan tarkacen da tatsuniyoyin ka bi maganar Allah a Qur'ani zahiri wannan shi ne addini ba wani batini duk ƙarya ne haka nan kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuru-kuru take a yi sallah a yi azumi a kyautata ma iyaye a zauna lafiya a so juna banda cuce-cuce banda shan giya banda zini banda kaza banda kaza wannan shine addinin musulunci da haka kuma za a shiga aljanna ita ce kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wata kofa da mutum zai shiga aljanna in ba ta hanyar ta ba yawa duk wani mutum da zai yaudare ka ka zo ka bi hanyar sa in ba hanyar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama to ka rabu da shi ko da mutum wani zai ce a to ai abin da ake a waɗannan hanyoyin ai ba wani abu ne ba ko ba zikiri ne da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da istighfari to istighfarin ne ba kyau a'a istighfari da kyau hailala da kyau salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyau kai ba ma da kyau ba wajibi ne a addini duk mutumin da ba salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba musulmi bane amma ba sai ka je ta hanyar shehu wane ya baka ba yana nan a cikin littafan manzan Allah littafan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine addinin musulunci ina fata mun fahimci wannan to zancen yana da yawa shi kansa wannan maganganun da ya kawo nan ya kawo maganar Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti a cikin tafsirin Adwaul Bayan yayi magana mai kyau akan wannan harkar ta khadir din ya rushe ta da dalilai har guda shida bakwai takwas tara nakalin da yi yana da yawa sosai matsaloli har guda tara ya kawo akan tabbatar da cewa annabi khadar ya rasu ya mutu babu shi a wannan duniya yau dalilai masu karfi lokacin ba zai ishe mu duk mu karanta su ba amma da insha Allah da yake zancen zai sake dawo mana nan gaba wani lokaci ma hakaito su ko da wato ba mu karance shi daga nan ba mu karanta wato nukta daidai layi daidai mu karanto su baki ɗaya guda tara ɗin a shafi ɗaya insha Allah Allah maɗuki ya samu dace Allah ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da abin da yake ba daidai ba Allah ya raba mu da shi abin da yake kuma daidai Allah ya ɗora mu akan sa mu tabbata akan sa kuma har zuwa mutuwa akwai wata kissar ma da ya kawo har yanzu maganganun suna da fa'ida kuma suna da yawa maganar ibn taymiya shi ma akan wannan kissar ta khadir la'alla za mu sami wata daga cikinta a cikin wannan littafin wasu kuma a cikin wasu littafai din daban amma dai wannan a cikin majmu'un fatawa juz'i na goma sha ɗaya ya yi maganar inda yake cewa fi ibtali ihtijaji sufiyyati bi qissati musa wal khadir wato rusa hujjar da sufaye suke da kissar annabi Musa da kuma al-Khadir ala anna al-waliya yakhruju an shari'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa wali zai iya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafirci ne qat'an mutum ya ce zai ba wa kansa dama ya fita daga shari'ar manzon Allah ma'ana wai ba dole ne a kansa ya aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wannan rusa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi wannan to bai yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shine ya bi yake ta kawo a maganganun dai suna da fa'ida amma ina ga gaskiya in muka ce za mu tsaya a kansu zan rere mana su wata ran insha Allah sai mu ji su a hankali Allah dai samu dace amma littafin yana da fa'ida ta bangaren duk abin da ya shafi harkar mahadi din nan wane ne mahadi bai ma zancen ba wai maganar mahadi ta bangaren shi'a ba shi na sunna yadda ya zo da kuma a tarihi mutanen da aka taba samu tun bayan sahabbai da suke da'awar mahadiya wanda ya zo ce shine mahadi ko wanda aka yi musu da'awar cewa su ne mahadi duk ya kawo kissarsu har zuwa a wannan zamanin da muke ciki Allah samu dace to sai mu tashi kan na? eh ana samu shi nima a kasuwar na samu amma dai ba a nan ba na jin ya kai shekara nawa ne da na sayi shi ya kai shekara takwas haka da na saya na manta da shi ran na nutsin shi cikin kwalayen littafi to na za mu tsaya sai ce wa qad yaqulu ba'd ha'ula'i inna ahla as-suffati kanu mustaghnina anhu ko mm ko lokaci yayi matsaya mm to ya ce wa qad yaqulu ba'd ha'ula'i wasu daga cikin masu irin wannan ra'ayoyi zaka ji suna cewa inna ahla as-suffati kanu mustaghnina anhu to nan ga wani sabon zancen an mun taɓa jin ahalus suffati ko zuwa ahalus suffati ahalus suffati eh suka zauna da shi duk sabai ma sun zauna da shi sun zauna da manzan Allah ko abinda ba sa fita ko neman to haka ne to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina a cikin sahabbai an samu talakawan da ba su da damar gina gida ko mallakar filin da za su gina gida ba su da inda za su zauna ba su da aikin da za su samu wani abu su aikin abinci da makamanta ai su samu abinci to sai suka samu wani wuri wani dan tudu a cikin masallacin manzo Allah sallallahu daga gefe daga arewar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce mu yanzu anan alqibla mu ai gabas ce ko yawwa bayan alqibla mu yayi abun mu yamma yawwa to a Madina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon kudu kaga bayan alqibla shine arewa to daga arewa wajen masallacin suka dan akwai dan wani tudu anan suke zama nan suke kwana su waɗanda ma'ana saboda ba inda za su je su kwana ba su da gida ba su da filin da za su gina gida waɗannan wannan tudun shi ake ce mu asuffa sai duk wanda yake wannan gurin ake ce musu ahlus sufuti har zuwa yau in ka je madina daga arewa a cikin ƙwariyar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daidai bayan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana daga baya za ga akwai dan tudu wasu mutane suna zama a kai suna zikiri har zuwa yau suna shi aka gyara shine nan ne gun ahlus suffati kasancewar wasu mutane suna zaton abinda ake nufi da ahlus suffati wai daga nan aka samu asalin sufaye sai sufaye har a madina suke taruwa a wannan guri nan suke zama na fatan fahimci abu yawwa to ahlus suffati asali ba su da alaka da sufanci sahabbai ne mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda talauci ba su da inda za su shine suke zama a wannan guri abu huraira duk da cewa shekara ta bakwai bayan hijira ya musulunta ya shiga cikinsu saboda yanayinsa shi ma na talauci ina fatan fahimta amma as- asalin abun tun zamanin hijira ne to shine nan yake fadar cewa wasu malaman wasu kai masu harkar sufanci suna cewa ai ahlus suffati na su ahlus suffati ma su ma sun kasance mustaghnina an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ma ba su da bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da hanyar su da suke samun ilimi saboda matsayin su na ahlus suffati mun gane abu nan kafin mu je mu ci gaba ko bukatar mu san me alakar wannan abu da kalmar sufaye lafazin sufaye na ga mana asalin tasawufi an samu sunansa ne daga gudun duniya sai ya kai ga ana sanya sufi suf shine gashin dabbobi yawwa saboda talauci da gudun duniya a da a basara a garin basara dama sufanci ya fito a duniya kwata-kwata garin basara ta iraki nan ne asalin inda aka fara harkar sufanci to a nan wurin saboda waɗanda suka fara fitowa da wannan tunanin saboda su nuna alamar gudun duniya sai suka rika sa abin nan fatar dabbobi kamar buzu buzu shine kayansu to daga nan ne ake so musu sufiya saboda alakarsu da suf to amma idan ka je littafai na su masu harkar tasawufi da suke son su gyara abin sai su ce wasu daga cikinsu suna cewa ai asalin tasawufi an samo shi ne daga ahlus suffati mun fahimci abin shi ne dalilin da yasa suka kawo wannan to masu faɗin wannan ɗin sai suka rika girmama ahlus suffati girmamawa da tafi har ma su ce suna da hanyar samun ilimin da tafi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dai abin da ake so shine a nuna cewa akwai wani mutum ba annabi bane zai iya samun ilimin da annabi bai same shi ba mun gane wannan duk akan wannan ai yake kawo mana shi ibnu taymiya yake kawo mana wannan misali shi yasa yake cewa wasu daga cikin su suna cewa ahlus suffati kanu mustaghnin anhu sun wadatu daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yursal ilaihim kaji ma wai ba amma aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ahlus suffati ba su daban shi daban hanyar sa daban hanyar su daban wa minhu daga cikin waɗannan mutane man yaqulu akwai mai cewa inna allaha ina ku gyara in an ce yaqulu ba zai zama annaba sai inna مقوم القول لابد أن يبدأ بكسر إن إن إن ستدو تدول زما ده كسر ما سبقوا الناس كوسكو يبا وي ابن تيمية با يوا تندق إن ديك شوى وقد يقول بعض هؤلاء أن تو يقوم إن تنمى ومنهم من يقول إن الله daga cikinsu akwai mai cewa Allah subhanahu wa ta'ala auha ila ahli suffati fil batini ma auha ilaihi lailatul mi'raji to kun ji wani zancen cewa wai su ahli suffati din nan Allah ya musu wahayi a batili da irin abin da Allah ya yi wahayinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren mi'raji ma'ana a daren mi'raji ran da aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi masa wahayi to irin wannan wahayin su ma ahli suffati an musu shi kaji fa ahli suffatin da ba a same su ba mi'raji da aka yi shi tun a makka ko suffa kuma ina take a madina sai da aka yi hijira ake zancen suffa to amma in kasan ana rubuta abu ana so a girmama shi haka sai a yi wata karyar da a cikinta za a samu abin da zai nuna karya ce kamar da ibn jami'a zai zo faɗa ciki yace fasara ahlus suffati bi manzilatihi don haka ahlus suffati su ma matsayin su ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk akwai mutane da musulmi masu la'ila da suka faɗi wannan magana wa ha'ula min farati jahilihim shine ibn jami'a yake cewa waɗannan saboda tsabar jahilcin su har ya wuce iyaka la ya'lamuna anna al-isra'a kana bi makkata basu ma san cewa isra'i a maka akai ba dan in ka ce lokacin da aka yi annabi wahayi a mi'raji lokacin mi'raji ba shine lokacin isra'i ba suka ce a lokacin abin da aka gaya masa to a lokacin su ba aka gaya wa ahli sufati ila ahli sufati ila sufan ma a lokacin da ake makka to kaji كما قال كما دعا الله مدكيك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله sarki ya tabbata ga Allah Ubangiji wanda ya yi tafiyar dare bi abdihi da bawansa lailan cikin dare min al-masjid al-harami daga masallacin Ka'aba ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallacin nan mafi nisa shine masallacin Baitul Maqdis alladhi barakna hawlahu wanda muka yi wato muka sa masa albarka a kewayensa kaga daga ina ne min al-masjid al-haram nassi ne na qur'ani cewa isra'i daga masjid al-haram aka yi shi yau ba a wani wuri daban ba wa anna suffata ita ko suffa lam takun illa bil madinati ba a yi ta ba ma sai a madina wa kanat suffatan fi shamalai masjidihi sallallahu alaihi wasallam wannan wata wani dan tudu ne da yake wato arewacin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzilu biha al-ghuraba'u alladhina laysa lahum ahlun wa ashabun baki ne suke zama a gurin ba iya waɗancan da suka yi hijirar ba domin waɗancan da suka yi hijirar a cikinsu akwai wanda bayan sun samu aikin yi sun samu gida to sun tashi daga gurin sun koma wani gu sun yi gidansu ashe baki duk mutumin da ya zo madina ba shi da gun kwana to sai ya tafi sufan nan sai ya zauna ashe ba wasu mutane ne muayyanin suke da wata manƙaba da wata daraja ta musamman ba domin suna karuwa suna raguwa wasu daga cikinsu sun fita daga cikinsu idan da waccan darajar da gaske ne an musu wayewa zai fita yawwa kuma daga cikin waɗanda suka fitan akwai sa'ad ibn abi waqqas da yana ciki yana cikin wanda suke cikin ahlus sufa amma da ya samu dama ya samu halin sai gidansa ya tashi ya bar sufa ya koma kaga ashe kenan ba wata daraja ce a wurin ta musamman wadda babu ita a cikin sauran sahabbai ta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ke cewa duk da ina jin wannan ya kawo mana ma yace yanzu bi al-ghuraba alladhina laysa lahum ahlun wa ashabun yanziluna indahum ba su da gida ba su da yan uwa ba su da iyali ba su da wato abokai da za su zauna tare da su fa innal mu'minina yace ga bayanin zai yace domin ku su mu'minai kanu yuhajiruna ila nabi sallallahu alaihi wasallam suna yin hijira ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati faman amkanahu a madina duk wanda ya samu an yanzu na fi makanin na zalabihi duk wanda ya samu masauki sai je ya sauka wa man ta'azzara zalika alaihi duk wanda wannan ya masa wahala bai samu masaukin da zai sauka ba na zana fil masjidi sai je masallaci dan masallaci gidan kowa ne asali ba wai abin an allaka shi da wannan tudun bane a'a kwanan masallaci ne saboda ba su da wuri shine abin asalin zancen yawwa nazala fil masjidi ila an yatayassara lahu makanun yantaqilu ilayhi har ya samu dama ya samu hali ya samu wani gida da zai tashi ya koma ya koma can walam yakun ahli suffati nasan bi a'yanihim ba wasu mutane ne ayyanannu da aka san su ba su ahli suffa yulazimuna suffata suna zaune a wannan wuri bal kanu yaqilluna taratan wa yakthuruna taratan wata nan zaka gansu kadan wata nan za su yawaita gwargwadon bakin da suka zo wa yuqimu ar-rajulu biha zamanan thumma yantaqilu minha wani zai dade a gurin sannan kuma daga baya tashi wallazina yanziluna biha hum min jinsi sa'iril muslimin duk wanda suka sauka kuma ba su da bambanci da sauran musulmi yadda sauran musulmi suke su ma haka suke yawa laysa lahum maziyatun ba su da wani ba su da wani bambanci ko ta daraja fi ilmin ko a ilmi wala dinin ko yawan addini bal fihim man irtadda anil islami to kaji ma ibnu taymiya kenan ya kwaso wani abu gaba ɗaya sai ya mayar maka hujjarka yace a cikin su ma akwai wanda ma daga baya ma an samu sun yi ridda an samu wanda sun zauna a wurin kuma daga baya sun yi ridda to kuma kaga ashe ba wata falala ce zama a gun ba inda falala ce zama a gun da ba ka samu wanda ya ridda ba a cikin su haka ne shine sai ke cewa wa qatalahu nabi sallallahu alaihi wasallam har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe su kal uraniyin wannan wasu mutane ne ana ce musu al uraniyin mutanen urai da suka zo Allah gashi ne ya bamu labarin mu ji daga littafin alladina istawul madina waɗanda yanayin madina bai musu bai dace da su ba ma'ana sun zo garin madina daga wata area suke da suka zo suka sauka a madina sai garin bai kama a ce kamar da muke faɗa yanzu a hausa garin madina bai karɓe su ba suka rika rashin lafiya da suka zo madina yawwa a fa'amara a ina ne wurin yau ai istawhamuha sun ɗauke shi wurin bala'i ne in an ce abin nan daga wahim wahim shine abu mummuna wanda yake ana samun cutuwa ta hanyarsa yawwa ma'ana sun ɗauki cewa zaman madina bai dace da su ba suna samun rashin lafiya bari su tashi su fita fa amara lahum annabi sallallahu alaihi wasallam bi liqahin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo musu raƙuma ai ibilun lahalaban in an ce liqah ana nufin raƙumi mai nono raƙumin da za a iya tatsan nonansa wa amarahum ya umarce su an yi shirabu min abwaliha cewa su sha fitsarin wannan raƙumin za su warke daga wannan ciwon kuma har abada insha Allah ba za su sake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni wannan kissa sahiha ce a cikin bukhari yau kissa ce mashhura wa albani ha su sha fitsarin su sha nonon wannan raƙumin falamma sahu yayin da suka warke daga wannan ciwon nasu qatalur ra'i sai suka kashe wannan mai kiwon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da shi cewa ya basu bayan sun fita bayan gari dama da suka zo garin da suka ji ba daɗi sai za su fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a bi su bayan gari a sami raƙumi a zaɓi masu nono a cikinsu sai a ware sai a ba su su sha fitsarin kuma su sha nonon in suka sha insha Allahu za su warke to da suka sha kuma suka warke sai suka samu masu kiwon raƙuman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗo su da su suka kashe su domin dama ashe ba su yi imani sosai ba mutane wata kabila ce suka zo ashe ba su karɓi musuluncin yadda ya kamata ba ina fatan fahimci wannan wani shine riddar da suka yi ba wai bayan an dade bane suna cikin sahabbai suka zama wato suka kafirta ba haka ake nufi ba dama zuwan su kenan ba su dade ba suka ji garin bai musu ba suka fita annabi ya ba su ga abin da za su sha su warke da suka sha suka warke sai suka kashe wanda yake mai kiwon dabbobin wastaqu zauda kuma suka kwashe dabbobin suka sace kaga an yi fashi da makami ko ba ka ba me hukuncin mai fashi da makami kisa yawwa don haka fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam fi talabihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a kira su fa utiya bihim aka zo da su fa amara bi qat'i aydihim wa arjulihim yace a yayyanke hannayensu da kafafunsu kamar da Allah madauki ya faɗa inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ko wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi kamar da Allah ya dauke faɗa a Qur'ani wannan shine sakamakon su to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kama su a yanke kafar a yanke hannun wasumirat ayunuhum aka kuma tatse ruwan idan su aka sa bida a wuta aka sa musu a ido ruwan idan ya zube suka zama makafi wa tarakahum fil harrati aka bar su a cikin wannan harra an ce harra ana nufin wurin da aka binnan kasar wurin ko duwatsun suke bakake shi ake ce harra a madina akwai wani wurare kamar guda biyu harra shi daga nan aka samu alharra sharqiyya in mutum yana madina a area daga gabashin madina akwai wani wuri da kasar baka ce a kwanan nan mun yi zancen a wani darasi yaman da ko kuma kun manta yawwa to a wannan wuri a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka bar su a wurin shine sai ke cewa ya tarakahum fil harrati yastasquna fala yusqauna suna neman a kawo musu ruwa amma ba wanda ya kula su ba wanda ya ba su ruwa har ma wasu daga cikin su suka mutu wa hadithuhum fi sahihaini min hadithi Anas wannan hadithin ka je ka bincika a cikin sahihain Bukhari da Muslim duk sun roto shi daga hadithin Anas kaga kenan ashe maganar dan mutum ya zo ya zauna a suffa ya zama waliyi ba haka bane tun daga wani ya zauna ya ma yi ridda yawwa shikenan abin da sai ya kawo kisar wa fihi annahum nazalu suffa a cikin abun ma'ana a cikin kissar a sahihan in ka karanta za ga cewa da suka zo madina a nan suffa din ta bakin masallaci a nan suka zauna fakana yanzu luha mithlu haula'i to idan suffan nan irin waɗannan ma sun zauna a ciki to me kuma wa nazala ha min khiyaril muslimin a cikin musulmi kuma akwai waɗanda daga cikin mafifitan musulmi su ma sun zauna a wannan suffa din misali sa'ad ibn abi waqqas wa huwa afdalu man nazala bis suffati duk cikin wanda suka zauna a suffa ba wanda ya kai shi daraja yawwa sun manta kalamin ha sannan daga ba kuma ya batta wa nazala ha abu huraira daga baya abu huraira bayan musulunci ba ya zo ya zauna a ciki wa ghairuhu da wani wanda ba shi ba wa qad jama'a abu abdurrahman sulami tarihi man nazala fi suffati akwai abu abdurrahman sulami yana da littafi da ya rubuta har ya faɗi duk wanda ya zauna a suffa daga cikin sahabbai da ya kawo su don haka ashe kenan ba magana ce ta maganar a zauna a wani wuri har a sami wani abu ba sai ce wa ammal ansaru fa lam yakunu min ahli suffati su ko mutanen madina babu wani ahli suffa a cikin su kaga ansar suna da darajar su gashi idan da wani abu ne za a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe wasu su zauna a sufar abar ansar ba su zauna ba bayan ansar sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa san su imani ne kin su kuma mene munafinci to kaga za a kuma a ce su ba samu wannan falalar ba idan da zama a sufar kawai da mujarradin sa akwai wata falala a ciki to zance yana da tsawo ina ga ko mu tsaya kan wa'amul ansar din ina ga mun ci gaba ya zarce da yawa yawa insha Allah da fata ana fahimtar waɗannan abubuwa Allah ya sani mana Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan addu'ar za ku ji ina yawan yin ta kullum wato muhimmanci ne da ita kullum kai fatan rasuwarka akan musulunci kuma akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ribar da ta kaita Allah ya taimaki addinin musulunci Allah ya tsare shi abubuwa da suke faruwa a duniya da muke jin su ana faɗa dangane da tashe-tashen hankula za a ce ko kuma abubuwan da wasu yahudawa suka yi wa addinin musulunci na musamman taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah maɗaukaki ya yi maganin waɗannan mutane ya jefa musu bala'in da ya saba jefa wa duk mutumin da ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun riga mun san cewa shi ko mutuncinsa baya tabuwa yawwa annabi sallallahu alaihi wasallama sawa'un an yi wani abu ko ba ai ba babu mutumin da ya ci mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zarge shi da wani abu wanda ya mutuwa ta alheri a tarihi ba a samu wannan ba duk mutumin da ya wannan ku bar shi da Allah Allah ya gaya manzon sa sallallahu alaihi wasallam dama inna kafainaka almustahzi'in a wurare da yawa a cikin alqur'ani ya gaya mana ya wadatar da shi fasa yakfika humullah duk suna nan don haka babu bukatar ko zanga zanga kone kone duk wannan ba ta so ba addu'a Allah ya lalata duk wanda suka yi wannan abu ta isa kuma insha Allah Allah zai maganin su bi idinillahi tabaraka ta'ala duk sakamakon ne abu ɗaya ne raunin musulmi da nisanta su da shari'ar Allah da komawa suna sabo irin yadda kafirin nan suke sabo iri iri wannan shi yasa bamu da haiba bamu da mutunci a idan su har abin ya kai haka komai a tsokani manzon mu a nuna cewa gashi nan mun san dai abin da ake ciki ko wannan fim da ake ta yadawa an yi shi a America da sauransu waɗannan abubuwan duk suna faruwa ne saboda wannan sababi haka babban abu mu koma zuwa ga Allah Allah zai mana maganin waɗannan al'amura sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun zauna da shi a shekara goma sha uku da suka yi a maka ana masa irin wannan cizgunawa da zagin da cin mutuncin har da duka da shaƙe wuya har a zuba masa tumbi na dabba duk an yi wannan sallallahu alaihi wasallam da haka zagin baki da wani katun da wani fim duk bai kai ma abin da aka yi a baya ba amma duk wannan bai rage darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bal wasu mutanen ma sakamakon abin da suka ga ane masa suka karanta sirarsa kuma suka musulunta naka duk mutum da bai wani abu ko dai zama jahilci ne bai san meye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama a tsabar hikdi ne kuma an samu waɗanda suka fi shi a tarihi kuma Allah ya maganin su haka akwai buƙatar kada mu bari a tsokane mu istifzazi ne mun san istifzazi istifzazi shine ayi wani abu da za a jeho shi cikin al'ummar musulmi don su daga hankalin su ta da hankali ayi kashe kashe ayi kone kone yawa duk lokacin da kuma irin waɗannan abubuwa suka faru dama shi yasa ake buƙatar malamai da kuma masu hikima su duba abu kar a je ayi wani abin da za a zo ana nadama amma a ɗauki mataki babban mataki shine mu ƙara makalkalewa hanyar manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama nunawa ake ita ce daidai tunda ake mata irin waɗannan abubuwa ko ba haka bane da haka kuma mu ci gaba da karantar da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da irin albarkatun da Allah madaukaki ya masa da halayensa na kwarai ba a taba dan adam irin sa ba to babu abin da muka fi bukata mu koya wa mutane kuma mu gaya musu mu ta rubuce rubuce shi yasa sakacin da muke ba ma rubuce rubuce da turanci a internet din nan shi yasa duk akan samu irin waɗannan abubuwa ga internet nan ga hanyoyi da dama yanzu naka samu samari masu ilimi masu hankali su yi rubuce-rubucen da zai amfani a ta yada su ya fi a zauna ana ta surutu ko guji aje a kona wani wuri wannan ya fi amfani wurin da zaka je ka kona kuma a ɗauki kuɗin gwamnatin ka a sake gina shi me amfani bayan kuma an kashe wani daga cikin kannan ka kaga ba ba fa'ida kuma ba a ci riba ba duk da dai ran mutum idan ya ɓaci wani lokaci baya iya kontrolin kansa sai ya aikata wani abu duk da kuma daga baya zai zo ya ga cewa da ba hakan ne ba da yafi haka a kowane lokaci addinin mu mu kara makalkale masa kuma duk wani abu da zai sa a yada harkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa da falalansa da sauransu ya zama shine aikin da zamu insha Allah wannan zai magani yanzu a turai lokacin da aka yi waɗannan abubuwa an samu wasu mutane sun yada abin nan Qur'ani suka tarabawa mai fassara turanci daga yin wannan abun na fim din suka shiga wajen kofi miliyan ɗaya da ɗari ɗaya suka raba a tsakanin mutane wanda sakamakon haka waɗanda kasance su waɗancan mutane da suke america da europe jahilai ne mafi yawansu ba su san me ake ba sai abinda gwamnatoci suke gaya musu a talabijin to amma in suka ji wannan labarin ya faru kuma sai suka samu wani abu da za su karanta akan islam suka karanta qur'ani ana samun da yawa daga cikinsu suna musulunta saboda shi addinin musulunci nan addini ne na me na fitira duk mutumin da yake son gaskiya to ba shi da rubutu ya karanta za ga insha Allah ya sami ya samu gaskiyar nan kuma ya bita amma mutumin da yake dama akwai mummunan hikdi da kiyayya mai tsanani a zuciyarsa duk abin da kai ba zai masa amfani ba yau to Allah madaukaki ya ƙara tsare mu ya kuma tsare addinin sa ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تم أها